أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد الذين المعصومين سيما بقية الله إلى أبي صاحب القصر والسماء وهما له الفداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويو شاترك وتر رمضان هجرة مولد ألي كفر تلاتين دبيعة kuma rama rana mai kamar ta wannan a shekara ta 41 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ainihin ah, nan ne yake ki ashkal qaum ya sari amirul mu'minin a babban masallacin kufa daidai lokacin sallar subahi a ranar sha tara ga watan ramadan kuma mai rubutu ne ya jinya na yini biyu da dare biyu kuma ƙarshen daren 21 sassar karo shi sa ta rabu da gangan jikinsa ya zuwa rahama Allah to shi- al'amarin ah, amirar mu'minin wanda ya shige ma mafi yawan al'ummar nan duhu muhammadu ya shige ma al'ummar nan duhu sosai don tun yana da rai sun kokarin bizni al'amarinsa kamar da muke karanta a sharhin ibn abin habib da yake faɗin waƙar siffin da suka ji labarin cewa akwai ammar bin yasir a ɓangaren amirar mumini sai suna ta mamaki har ma waɗansu wannan maganar da yawa su cewa an ce ba akwai amma tare kuma suna da hadisi sun ji labarin hadisi manzo Allah su ainihin sun girgiza wanda ke nufin su ba su san wani ne suke yaƙa ba suna batun ammar manzo Allah ce ammar ta fito fiyatul bagiya amma ba su san wani ne amirul mu'minin wanda ke cewa wannan yana an rufe al'amuran amirul mu'minin ba su san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce dangane da ali mun kuntum mawla wa hada ali mawla allahumma walim mawla wa aliman adam wa sulman nasara wa khabar man hadar wa san wannan ba su san cewa manzan Allah ya ce anta minni bi manzilati haruna min musa illa an gulam nabiyya ba ba su san cewa manzan Allah ya ce aliyu ma alhaq wal haqu ma alima ba su san manzan Allah ya ce aliyu ma alquran wal qur'anu ma alima musamman za Allah sallallahu alaihi wa ya ce dangane da alibin abi talib alaihi salam la yuhibbuka illa mu'min wala yabghiduka wala yabghiduka illa munafiq musamman za Allah sallallahu alaihi wa ya ce alamatul imani hubbu ali wa alamatul nifaqi bughd ali duk da ire-iren wa'annan duk ba su sani suka suna ya sun ɗaukaci mutum ne kamar kowa kuma aka mai da aka ce masu an ce ma lokacin da aka ya je wajen shamawa aka ce ainihin an kashe ali an daɓa mashi takobi wai za shi masallaci za shi masallaci za shi masallaci yana sallah ne suna ta mamaki to yana sallah ne wasu ce wakila ya fara sallah ne wai za shi masallaci ne to yunkurin da aka yi na bizne al'amarin ali ya zama ba a san shi ba wai ya yi tasiri a kan wannan al'umma har zuwa yau har zuwa yau umar ne har zuwa ta yanzu zanen da ke ciki mafi yawan al'umma da suke raya imani da la'ila ala muhammad rasulullah musamman ya ali inda yake cewa ainihin da suke da hawari suka ce ya zai sa mutane su hukunci addinin Allah ya ce a ba mutane muka sa su hukunci littafin Allah muka sa wa hukunci muka ce ainihin su duba alkur'ani in domin ainihin Allah ta'ala ya ce fa in ta za ta tumbi shi in fardu ila rasul ila Allah wa ila rasul ya ce raddin al'amari ya zuwa ga Allah shi ne ya zuwa littafinsa raddin ya zuwa ga manzo shi ne daga sunansa ce to in abin ado ba alƙur'ani ne mu ne a wula da wannan mu ne a haƙo in abin ado ba sunan annabi ne mu ne a haƙo wa to amma ya nuna su mutanen ba su san alkur'anin ba ba su san sunna din ba saboda mene an wasa da alkur'ani kamar yadda amir rumani ke cewa shi rubutu ne a tsakanin bango biyu baya magana mutane ke furtantar da shi to mutanen da suke furtantar da shi ina duk sun da baibaye fassarar alkur'ani da abin da ransu yake so duk sun bi sun bi alkurani sun dabaibaye shi da abin da ran suke so aya wannan aya da ta sauka ta rafke su su ce ta sauka dangane da waɗansu samarin ansar waɗansu wanda ba za a iya cewa wani abin da sai aka yi shiru kamar yadda Allah ta'ala cikin littafin sai ke cewa wahammu bima lam yanhalu duk masu fasara suka ce wasu mutane suka zo suka shahanni amma a tafsiri ba su nan su wahammu bima lam yanhalu sun yi yunkurin abin da ba su iya samu shi shine kashe annabi sai ya ce kuma wa ma naqamu illa an agnahumullahu min fadlihi wa rasuluhu to wannan wal Allah wannan bangaren na aya ne yasa ba za su iya fasara ba saboda ya nuna manyan mutane illa an aganakumullahu min fadlihi wa rasuluhu kaga ya nuna sun sami matsayi a wajen manzon to ba za a iya cewa wasu samarin ansar ba ne kamar da suka ce dangane da ainihin in inna ma kunna naqudu wa nal'am aka ce da ayan Allah ne kuke wasa la ta'tazuru kar kafartum ba da imani sai suka ce wasu samarin ansar yara yaran ansar ne da za a je tabuka suka tsaya a baya suka ce manzo Allah sun kira shi da sunansa ne suka ce wani ya ɗauka cewa ya kan romawa kamar ya kan larabawa ne wanda yake ganin shi cikin sauki sai wanda suka zo annabi ya ce kun ce kaza kun ce suka ce ai wasa muke yi. saboda wannan samari wai samarin to ba za a yi cewa samarin ansar ne suka so kashe annabi ba tunda an ce wa ma naqamu illa an agana Allah min fadlihi wa rahmatihi ayoyin da duk suka yi magana dangane da ali da ahlul bait duk an bi an da baibaye su da fassarori da wani an ce wani su ne mutane ne daban har da salihul mu'minin an ce wani ne salihul mu'min wa man indahu ilmul kitab ma an ce wani ne wallazi wallazi za'a bi sirri wa sadaqa bihi aka ce wani ne duk suka kwakwashi duk abin da ya shafi kai hatta yaƙi ba su ba ali ba hatta jaruntaka a yaƙi ba su ba ne sun ce wani ne ya fi jaruntaka to wanda kuma shi yana da shi ne ainihin ayo ake ta karatu alkur'ani ana ta fassara shi da abin da ba da shi aka saukarawa sai dai bai ɓoye a cikin littattafansu ba ainihin fassara sahihi hatta a littattafansu akwai sai dai ainihin tun da an dabaibaye shi da wayan sponsori sai ya zama wannan sun ko mutum ya karanta sai ya zama baya ma wani tasiri ya dai ji kawai ni ko ya ji sai ya ga cewa kamar da ya dai ji ne kawai a shi kenan sai ya wuce shi nadiran ne ma akan akan fada don haka wannan magana ta mu na san magana na da tsawo amma dai za mu dan ɗauko kaɗan daga cikin fadarorin amirul mu'minina a littafin Allah kafin mu zo ga cewa mu zo ga cewa to me yasa shahadarsa ya zama wani abin jaji saboda kokari aka yi bayan an kokarin bizni wane ne amirul mu'minin kar a san shi to kuma karshe ma aka kashe shi kuma aka zo aka ci gaba da jirgin al'amuran da ya shafi shi makasansa manufansu shine kawar da wannan haske to da yake mutane jaraba su ake ta yau kace to me yasa duk Allah ya kyara wannan mutane jaraba su ake ita gaskiya ba ta bace da ta bace sam sam sam to da mutane sun shiga wani halin da ba ma ba a rike su da laifin in in gariya in gaskiya in gaskiya ta bace aka neme ta aka rasa ba inda suke sam sam a doron ƙasa mutane za su sami Allah da uzuri ko tun da ba ta amma akwai ta kaga Allah zai kama mutane da uzuri zai kama shi zai kama su da hujja idan ji zai kama su da hujja ina hujjanka idan ya zama akwai gaskiya din amma kai baka nemi sanin ta da ba ta ne samsam to ka ainihin ka zama ma'azuri tun da babu ita amma akwai ta ayoyi daban-daban masu fassara kuma daban-daban da da lokaci da sai mu ce to dun da ke a gurguje za mu yi abin nan da sai mu ce sai mu kakkawo a cikin hujjoji a cikin littattafan ahli suna wanda suka tabbatar da fassarorin suna nufin ali daban-daban ƙwararrun amirul muni ba ba za a yi da duke su domin rayuwarsa gaba ɗaya ƙwararroli haihuwarsa ma ce kamar haihuwar isa dan mare kai ma kafin haihuwar sama amirul mu'minin mu'jizozi ne kai ma kafin ma halarci halittu shi mu'jiza tun kafin Allah ya halitta saboda haka dangane da al'amarin al'amarin amirul mu'minin zai ga bayaninsa zai gagari harsuna zai gagari ma tunanin mai tunani to ina kai ina bayyana ali wanda manzo Allah yake cewa ya ali la ya arhuka illa Allah wa ana ba wanda ya san ka sai Allah da ni in ji manzo Allah ce to idan ba wanda ya san Ali sai Allah da manzonsa to ina ka ina sanin Ali ko da za mu tattara itatuwan duniyan nan wannan faɗin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anna al-ashjar aqlamu da za a ce duk itatuwan duniyan nan duk alƙaluma wal biharu midadu duk ruwan duniyan nan ko koguna ai wannan nan bumbun ba mana kusa da teku ne ba tekunan duniya da duk su zama tawar wal jinnu kusabu wal insu kutabu aljannu su rika lissaftawa mutane su ta rubuta ma a hasau fada'ila ali bin abi talib ba za su iya iyakance falalolin ali bin abi talib to ina kai ina bayyana ali to amma nan za mu kawo ba'adin ayoyi wanda yake musamman ma da fassarar tafsiran ahalus sunna wanda suka ce ta sauka dangane da ali ko kuma fassara da dangane da ali Allah azza wa jalla yana cewa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad wannan kwanan nan mun karanta wannan a baka aya mai can da bakwai madarwayoyi daban-daban da nuna cewa sayar da kansa da yi wajen kwanciya a shimfiɗan manzo Allah a yaran da manzo Allah ya hijira daga maka zuwa madina su masu kisa suka zo suna tsammanin manzo Allah ne suna jira har lokacin da za su je su tara suka ga shi alai ya ya sayar da kansa wanda aka ce ainihin har sai da Allah ta'ala ya musu ya yi abin nan tinkaho da ali a tsakanin mala'iku don ya kira jibril da mika'il ya ce na mai shigo yan uwan juna amma na shirya na shirya cewa ɗayan ku zai zai fi tsawon rai wanne ne zai so shi ya zama shi ne farkon wanda zai mutu ya bar ma ɗaya sai jibril ya ce shi dai a bar shi ya fi tsawon rai mika'il shi ma ce shi ma dai a bar shi ya fi tsawon rai sai allah ta'ala ce musu me zai sa ba za ku yi koyi da alibin abi ɗalib ba wanda ga shi can yanzu a shimfiɗan manzan allah ya ba da ransa duk manzo Allah ya tsira.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Sai suka suka sauko ƙasa. Jibril ya zauna a daidai kan Ali a yayin da ke kwanci a shimfiɗan manzo Allah. Mika'ilu a kafansa. Jibril yana cewa mai waye kaman ka Ali wanda Allah ke tafaho da kai a tsakanin sai faɗin Allah ta'ala faman haji ka bihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al anatallahi 'ala al-kadhibin aya mubahala wannan tambaye duk masu fassara duk masu fassara kowane tafsiri ɗauko Allah ta'ala ya ce manzon nan ka ce ma wa nasara da suka zo zo mai mubahala shi ne mai ibtihali mai tsananta addu'a musa mu kira mu roƙi Allah ya saukar da la'ana akan makaryata a cikin mu ne koko ruwan da ke makarci a cikin akan al'amuran isa sai aka ce sai fito da domin ga ayan ta ce ku ta'alau na abna'ana abna'ana sai zo da Hassan da Hussein wa abna'u mu nisa'ana wa nisa'akum sai zo da Fatima ta Zahra salamullahi alaiha wa anfusana mu kanmu wa mu zo sai zo shi ne wannan da nassin alkur'ani kun gano ne aka ce su wane ne abna a ce maka hasan da hussein su wane ne ne sa fatima ta zama su wane amfusa su wane ne mu a kanmu shi manzo Allah sai shi kaɗai ne shi a kan kansa ya zo sai ya zo tare da ai da wannan da wannan da nasa alkur'ani ya ya nuna ali shi nafsin nabi ne da hukuncin alkur'ani nafsin nabi kuma wa- wa- wa- sharhin wannan zai iya ɗaukar dogon lokaci amma a takaice ya nuna mana cewa abu na ana ina ma'ana nufin 'ya'yan musulmi mu 'ya'yan musulmi me sa ana ina bayanin matan musulmi ba don da manzo Allah yana da matan aure a lokacin kuma akwai akwai kuma ma- mata mu- musulmi da yawan gaske in ma ka ce na- na hashimawa ne akwai akwai wasu gwangwannin sa akwai hashimawa da yawa ba ana nufin hashimawa ana nufin mun tsarkaka to an fusa na kuma sai gashi aka gwa manzo Allah manzo Allah ya gwa gwa da da ali a a- a mustawa guda wato da da da da ba duk lokaci ba zai ishe mu ba da sai in ci idan ka kawo mu kodawa yan surplus na tafsirorin ahlus sunna wanda suka tabbatar da cewa eh wannan aya ta sauka dangane da ali ainihin kamar mamina nasu manyan sirar nafsahu za ka ga wa'annan wannan tafsirin wannan tafsirin wannan duk na na ahlus sunna musamman kamar shawahidat tanzil na haskani wanda malami ne sunni ko kowace aya kan faɗi sanadiyar saukanta kuma irin wannan shi ma ya kawo ya kawo wannan hujja da da wasu ba'arin tafsirori na amma na san akwai tafsirin da kuma in su za su ci ai wannan yana maili zuwa ga tashayyu kamar kashaf na zamashari to- to akwai akwai akwai wanda ba a san su ba irin durrun Mas- mansur da kuma littattafan hadisan su daban-daban Suna- sunan ɗin turmazi da su wane da su wanda za ka ga sun ka kawo ai to shi kenan wanda dai muna batun yanzu da za ka tambayi kowa ne hatta hajjaji da wani yake kafa mashi hujja cewa ya ce da ya ce wai ai ai tare kuke ce ma wa'ansu 'ya'yan manzo Allah ai manzo Allah ba ya da ɗa. sai ya ce masa lalle yana da ya ce kawo mashi hujja alƙur'ani ya ce lalle akwai aya alƙur'ani ya ce alaka nan kan aya mubahala ya ce ta ma fi wani aya mubahala to kaga shi ko hajjaji ya san ayan mubahala ta nuna abna'ana ta nuna ya- ya- ya- ya- Hassan da Hussein ayan annabi to sai sai ce mashi ma ayan ma da zai kawo mashi ta ma dole sai nuna masu inda ainihin aka nuna isa dan maryam a matsayin jikan dawud aka nuna shi a wajen ɗan ɗaya yake daga ga dawud wa min zurriyati sai ga shi isa ya fito a cikin jimla sai ce ta ina isa ya zama ɗan dawud ya ce eh ta hanyar maryam wasu sai ce to in isa zai zama ɗan dawud alkali tsakaninsu da wasa'id masu yawan gaske ina kuma ga hassan da husaini wanda ke wasu da ɗaya ne tsakaninsu da annabi don hajjaji ya ce in mai ya kamo ga- ga ga ainihin dinarin shi ko dubu goma ne ma ce ainihin in ya kawo masa ayan alkur'ani zai bashi in ko bai kawo masa ba zai fille- fille- fille mishi wuya sai kawo mishi wannan sai ya ce ɗauki kada allah ya sa maka albarka a kuɗi amma ka ci in ya tabbatar cewa lalle ko da gani wannan tun da ainihin hujjan cewa Is- ya I- isa ya zama ɗan dawud amma hassan da hussein ba su zama yayan annabi to kuma faɗin Allah ta'ala am am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli ko suna ma mutane hassada ne dangane da abin da Allah ya ba su na falala ma'anan am anan bal bal yahsuduna an-nas a cikin suratul nisa bal yahsuduna an-nas suna ma mutane hassada ne ko so yayi mutane waɗannan mutane da Allah ya ba su falala su ne ake musu hasada a cikin ruwayoyi daban-daban ya nuna annasa ɗin nan yana nufin annabi wa ali ma atahu mai ani annabuwata wal imamata wal hikmata wal fahama wal mulk wannan annabci ɗin nan da imama da hikima da fahimta da mulki kamar da imam zai abu da ke cewa an ba mu shida an fifita mu da bakwai cikin abubuwan da aka ba mu keɓantattu ne dangare mu har da an ba mu ilmi da hankali da soyuwa a zukatan mumini da su da wawawa ilmin wanda su aka keɓanta da so sauran mutane sai suka ga baya da za a samu wannan matsayi kuma suna bukatar samu sai hasara ya taso don haka ne ma suka abin da suka yi har ma suka kirkiro hadisi suka ce manzo Allah ya ce na hannu wai wai na hannu banu hashim lanar nubuwa wala imamata lana wai annabi ne ce suka da da amir mai kafa masu hujjoji da gadir da sauran suka ce eh gaskiya ne an yi haka to amma daga baya shi annabin ne ya canza ya ce mu wani hashim Allah ya ba mu annabci ne bai ba mu shugabanci waye ji annabi ya faɗa suka ce duk sun ji duk cikin su kowa da su sami na wayo ƙara zalik hasara ya janyo aka yi ca a kan alibin abin talib kamar yadda 'yan uwan yusuf suka yi ca a kansa har suka wurga shi a rijiya ba su makaɗa masu kuka to shi ne aka yi mawa don fifiko ne da allah ta'ala shi ya ba kuma sauran suka ga ba za su samu ba suka shi ne na to shi na wannan ma sun yi gazbi na yusuf ma bai gazbantu ba amma na sun yi gazbi Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina shi ma dubi su shawahid shahadar tanzil ne maktal hawarizmi waye waye wanda aka ga dunga ganin duk mi a ina ayan nan ta sauka za su maka a gadir bayan mubaya galibin abin dalib sannan aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum yau na cika muku addini wato mutu alaikum neman na cika muku nemata ma'ana da na cika muku addini da imam da wilaya kuma na cika muku ni'imata tun da na sanar shi ku wanda za ku bi bayan annabi kuma yanzu na wannan ditu lakum islam na yace muku da musulunci musulunci mai imama ali bin abi talib na yarje muku da shi a matsayin addini an ce wani bai hudu ya zo wajen umaru ya ce a cikin littafin ku akwai wani littafi akwai wata aya wanda inda mu yahudu aka saukar mana da mun ɗauki ranar ranar idi ya ce wace aya ce alayhi a kamar tulukun sai umaru ya ce ai dama ran araba ta sauka kuma dama mu araba idi to shi bai hudun cewa yake idin alayhi a kamar tulukun dinaku yaushe ake taro a arfa a ce ana idan a yau kamar fulakun dinukun bilhassil ma a arfa idi ne ga suwa tambaya wanda su gaji aikin haji to sauran duniyan musulmi sukan zauna ne su ce muna idin arfa to ko da ranar arfa ne aka saukar da alayyamu akamar tulakun dinukun akwai bukatan a yi taron alayyama akamaltu lakum dinuku don wani biki ba yakan hana wani ba idan aka yi maka haihuwa kwana bakwai kafin sallar layya ranar sallar layya ba ruwanka da suna tunda akwai ana layya ranar sallar layya akwai ruwanka da suna ko ba ruwanka da suna wasu ka ci aishi kenan tun da ma layya ne sai mai layya kawai an gaba rago suna ce an gama tun da layya ne kawai kada rago na masu wasu yawa sai a ce kuna murna mene kuna murnan eh, haihuwa ne sai a waro mu da wani haihuwa ga murnan sallah kaga ko da ma ranar arfa din ne ai sai ai taron alyawma akramantu lakum dinakum alhali kun ba alhali ba arfa bane a gadir ne ranar 18 ga watan zulhijja ƙoƙarin sarrafar da maganin ne zuwa wani domin ranar idi ne kuma babban idi ne ranar idin da ake yin shi a sama ko kowace sama cikin saman bakwai ɗin akwai sunan da take kira ranar gadar kuma duk suna idi da wannan idi kuma a Allah ba aiko wani annabi ba face ya idi da idin gadir kuma ba ba bisa hadari ne ba ya zama ranar gadir rannan ne annabawa daban-daban suka kaddamar da magadansu rannan ne ibrahim al-khalil alaihi salam ya ya kaddamar da Is- isma'il a matsayin magajinsa rannan ne musa alaihi salam ya gabatar da ma- magajinsa yushau a rannan ne isa ya gabatar da shamunar safa a matsayin magaji a rannan ne ma dawud ya naɗa asif ɗan bakiya a matsayin magajinsa kamar da mutum ya duba duk- duk su abin tafsiro zai ga cewa duk da yunkurin a sarrafar da wannan alayyar a kamar tulakun dinakun da cewa ranar harfa ne bai hana ruwayoyi suna nan sun kai haddanta wato bai akan ikmalar din bi imamatin ali bin abi talib ni'ima din nan da nuna muku magaji wannan addinin da ya rage muku addinin da ke da wuya layan kai sai ayan da ke cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un na wa- wani abu da na tuna dangane da wancan alayhi wa kamar tulakun dinu kuma ta mutu alaikum wannan wani program na ji ana yi fada a ana yi a ta- a television mubashir wa'ansu mutane na buga waya sai wani ya buga waya ya ce ya za ku ce wannan dangane da alayhi wa kamar tulakun dinu kuma dangane da walayan alin ya za ku ce hakan ai ba a faɗa a cikin nasin ba ai ba a ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa wilayati aliyyin ba wa atmamku alaykum ni'mati bil isharati ila man man man man tudiuna ba'da nabi wa raditu lakum al islam alladhi fihi wilayati alidina ba a ce ma haka nan ba ai to sai suka bashi amsa da cewa suka ce masa ثانية اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنين صاحب دي أبو بكر أبو بكر suka ce a ina aka rubuta a ina aka rubuta izai kudu li abi bakarin aka ce to amma wane ne sahibihi din nan sai ce a ce to a ina ka je ka samu ce ai ruwaya ne ku ce wannan ma ruwaya ne in in ce ku hadisi ka ga wancan ko to wannan ma a hadisi ne. duba hadisi na ahlus sunna wal jamaa saboda ka koda wani zai ci mana "Ah, ya kake cewa wannan aya dangane da ali ne sai mu ce maka sauran ayoyin da kuke cewa dangane da wani ne ina kuka samu ko sai ka ce sai a rubuta maka sunan sahibihi sannan ka ce shi wani ne na ka cewa ne ai ai sai ka ji hadisi na to shi ma wani hadisi ne duba hadisi da ka duba hadisi da kana da shi na sunna ba mu ce maka na shi'a hadisin sunna to inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un ayan da ta gagara ma wanda suka nemi su murguda mata ma'ana ta ki ta ki fassarwa sun sun nemi su sarrafar da ayan amma ta ki fassarwa musu domin a- ayan nan ta nuna masu ba da zakka suna ruku'u wa yu'tuna zakata wa hum raki'un halu kaunihim raki'un ana ce ma wannan hal jumla haliya ne wa hum raki'un jumla haliya ne tana nuna cewa a halin ruku'u suka ba da zakka kuma sigan karatu- magana alkur'ani yakan magana da yana nufin wani ne ya ci- ya kawo shi da sigan jami kamar kuma yana iya faɗin yana ba da labarin abin da ya faru ne madi ya kawo shi da mudari wannan ya yawaita alkur'ani kuma a harshen larabci sanannen abu ne so ba wanda yake musu sa. amma wa yu'tuna zakata wa hum raki'un ya gagara masu fassarwa ga wanda suke kokarin su muta- sarrafar da magana suka ce wa yu'tuna zakata suna ba da suna ba da wahum raki'un suna yin ruku'u kuma wato da bai wata magana ne da ba to wahum raki'una me yasa aka ce wa yuqimuna salata a cikin sallar nasu ba ruku'u ne to kai in ka iya larabci larabcin ya zo ya kiwa maka fassarwa sai ka ce wai mai ayan nan take nufi ma za a rada lahu bi hada matsala sai ka tambaya aiko sai a ce maka ru- ruwaya ne aka samu ali bin abi talib alaihi salam ya zo haji daga yaman alhali manzo Allah ya ake shi yaman sai aka mace shi da ya wuce haji sai ɗibi wanda suka imani tare da shi suka kama hanya daga madina suka wuce ya aika ma ali su haɗa maka da suka haɗu ya ce wani irin haji kai niyya ya ce na ya ce ya rabbi na yi niyyar irin hajin da manzan Allah ya niyya ya ce to yayi na yi niyyar ta mutu ne saboda ka tsaya a- a je ta umra to sai ana haramin makka ga manzan Allah ga sahabbansa sai wani almajiri ya zo yana bara lokacin Ali na sallah sai ya cewa zai ba wannan almajirin sadaka na lamunce mashi kasantuwa da ni a alajan na firdausi sai duk suka yi shuru abin mamaki da yake ainihin tofiki na allah ta'ala kowane sai su sai ali ya ishara da zobensa ya alhali ya yi ruku cewa almajirin ya dauka sai je ya zara zoben sai aya ta sauka manzo allah ya kabbara ce to inna ma alaikum wallah sai kuma duk suka bata rai yanzu an ce wali- wanda za ku bi allah da manzansa da masu tsaye da sallah suna ba da sadaka yayin da suke ruku ishara ne saboda a gabansu aka ba da wani ya ba sadaka yana ruku kuma masu fassara duk sun fassara shi da haka ne kuma wanda suka ƙi su ba da fassaran su ce wani abu ne yake domin ayan ta ke fassarwa musu saboda ayan tana maganan wani abu ne zaune ne ban da wannan ba ta nufin wani abu san ba za ka iya ɗaukanta ta baka wata ma'ana ba in ban da wannan ma'ana waliyin ku Allah da manzansa da Ali amma Ali ne ba a ce wa Ali bin Abi Talib sai aka ce an- aka sifata shi da sifa alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un a cikin ruwayoyi daban-daban aka ce innal ladhi tasaddaqa bil khatimi huwa fi halar ruku ko ali bin abi talib wannan ku faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal- ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawmal kafirin ina jin wannan aya ne na- na ji su- eh, wa- shi mai tambayan yana tambaya cewa ya za ku ce dangane da balligh ma unzila ilayka min rabbika tambaye su akan me ta sauka lokacin da manzon nan a makka kafin a fita zuwa haji ya ce gobe in mun tafi bayan duka suka fita ta ranar tarwaya suka yada zango a mina bin shi mun wannan sunna din na kwana amina kafin a wuce arfa to amina sai ce mu mutane gobe in mun je arfa zan nasabta wanda zai gaje ni bayan sai ga duk fuskokinsu ya kwankwansa sun bata da duk sun san wa za'a tun da wannan inna ma wali kuma lauta daga ta sauka a makka to da aka je arfa sai manzo Allah bai nasabta magajin ba sai ya dawo mina a masjidar khaif mala'ika jibril zai ce masa Allah ya umarce ka da kai ya nemi uzuri aka ce mishi lalle shi ne shi ma dai bai aka gama kwanukan mina bai yi ba ya kama hanya akan hanya sai ya ayyuhan rasulu ballig ma unzila ilayka ta sauka wa in lam taf'al amma ballagta risalati ko risalati a wani kira wallahu ya san kuma nan nas Allah bai kare ka daga mutane dan mun za Allah ya mutane yana gudun abin da zai faru da mutane in su ganin cewa in yayi za su bige kun ban ba zai aminta da ko za su iya mashi cutar da shi Allah ya mashi garanti cewa ba za su yi komai ya abin da aka yi to kuma shi ma wannan dangane da walaya ne shi saboda aka ya aika duk wanda suka isa can mararraban hanya su dakata har ya iso ana garjin rana ya tara mutane ya yi wannan doguwar hudubar da wannan kuntu maula huki ce dangane da wannan ne ka duka alyawma akmaltu lakum dinakum ta sauka to kuma kafin nan ya yi wa rasul ta riga ta sauka ta umarce shi da lalle isa dubi duk tafsirorin mutane daban asbabun nuzul ربيع الأبرار فرائد السبطين الفصول المهمة مناكب المغازل درر السبطين كاسنا كاسنا كاسنا ذاك شو ذاك أجي ذاك أجي ainihin ayan nan ta sauka ne dangane da alibin abi talib za ka ga duba asbabun nuzul da shawai da tanzil za ka sun ce wannan aya ta sauka ne ranar gadar um dana umuntan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ayyana halifancin ali bin abi talib bayansa kar ya ji tsoron zargi mai zargi mai zargi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya miƙe ayi kama hannun ali ya faɗi mun kuntu maula kisa ma'rufa kuma ta kai haddin tawatur ma hadisin man kuntu maulahu inda hadisin ba wani hadisin da zamu ce ya fi shi tawaturanci domin allama amini sai da ya kawo shi daga littattafan ahlus sunna ya kawo ruwaya daga sahabi 115 kuma akwai wani malamin sunna shi kuma da ya tattara ya kawo hadisin a ruwayan sahabi 125 alhali suna cewa idan sahabbai uku suka ruwaito hadisi ya zama mutawatir to wannan 125 da ruwayan sunni a littattafan sunna amma kaga hadisin man kuntu maulahu kaga ba su san shi a siffin tun daga shi zamaru taqtulu fi'atun baqiya shine ya ruda su da sun san man kuntu maulahu yaya to sai hadisin aj'altum siqatal hajj wa imaratul masjid al haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wannan ayin shi ma ainihin ana cewa ta sauka ne dangane da Ali da Abbas da waɗanda suka sai da rayukansu fadin Allah ta'ala alladina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab shi ma aka duba su irin su su manaqib na magazari da ya nabi ibn wadda a cikin wayannan an ce in inna duba shajaratun asluha fi dar ali duba nan wata itaciya ce tushen da yana gidan ali هذان اختصمان هذان خصمان اختصموا في ربهم shi ma katin bai da ruwa zaka ce a tana batun a karan badar ne wa'anda suka yi mubaraza din da da ali da hamza da ubaida a bangare guda da utuba da shaiba da ɗan utuba khalid a ɗaya ɓangaren waɗannan ɓangare biyu su wannan na wayannan sun yi imani wayannan ba su yi ba akan shi aka yi fara innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-risa wa wannan afwa eh to shi kenan innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-risa ahli al-bayt wa yutahhiruhum tatheera to shi kuma wannan tambaya ka ji shi ma duk wannan su wane ne ahli al-bayt din da Allah ya ya ya ya tafiyar musu da rijis hadisin kisa daban-daban ruwayoyi daban-daban har ma a cikin wasu ruwayan sun cewa a gidan aisha ne. good akalla dai tun da ko da haka nan ne ma a ciki kun ga ita ta ruwaito ta ce ita ma za ta shiga aka ce mata ban da ita ko aka ce wa'annan ahlul bait ne ya ce ita ba aka ce an tabi khair amma ummu salama ce wannan shi ne ya inganta amma su suka ce wa su san su ce ba ummu salama suka ce kuma dai ita ma aisha ko kila an sake maimaitawa ne da na aisha da ummu salama don an ce an tabi khair din nan suke so suke wannan antibi khair na shi suke so su ce to ai wannan ma an ce mata antibi fal yakun amma dai ba ta a cikin ahlul bait ko shabe ki sun kisa ya nuna da manzan Allah da Ali da Fatima da Hassan da Hussein su biyar nan su ne asabul kisa su ne kuma Allah ta'ala ya tafiyar musu da rijis duk duk hadisin kisa duk sun rawaito shi to kan ka tambaye su innama innama yuridu Allahu an yuzba ankum rusal bait na'am na rubuta na rubuta wa'ansu masu tafsiri a nan masu yi irin da ramadan din ban san ko tafsiri zan ce suke yi ba irin wa'annan akwai ma wani da ya gama ya kammala gaba ɗaya yana cewa nisa annabi ne ake yi alhali lalle in ya yi karatu lalle ya nuna ba haka ba ne don akwai ruwaya da suke da shi ya inganta kuma a wurinsu cewa manzo Allah ya ce ma ummu salma ɗauko man mayafin na yaman ga sakina na ga natsuwa na tana sokuwa da su sai ya rufe sai ya ce kira man ali da fatima da san to sai ya ya lullube su a ciki ce ya rabu waɗannan su ne iyalan gidana ka tsarkake su ka fitar musu da rijis sai ya je shi ma ya shiga sai ummu salma ta ɗaga za ta sai ya janyo ci a in anti bi khairin waɗannan su ne iyalan gidana duk suna da hadisan to ban san ta yadda za a yi ayatul tahir wanda ta shahara cewa ga abin da ta sauka a kai wani ya zo ya ce kuma na'am a cikin a cikin inda aka cusa ta hatta ma ba ta zo mustaqilliyar da bane a cikin karatun alqur'ani kuma daidai gwargwaro mun yi bayanin wani lokacin fassaran suratul ahzab ga ce ainihin alqur'ani ya sau a ayoyi sun sauka daban-daban daban ne lokuta daban-daban daban-daban amma wajen tattara shi da karanta shi allah akari da nizamin kira'a ne san ba akari da ma'ana ba ba a bi shi a chronology inda suka sauka ba ba an bi shi a duk oda din saukan shi ne daga ayar wacce wacce ba sai aka jira saboda haka sai ka sami gajejji sai aka sami dogayen surori aka sa su a farko matsakaitan saurori a tsakiya ga jejjeru a ƙarshe har wala yau dogayen ayoyi sai aka sa su a dogayen saurori matsakaitan ayoyi aka sa su a matsakaitun saurori ga jejjerun ayoyi aka sa su ga jejjerun saurori haka ta ya saboda haka ƙira'an alƙur'ani tsarinsa ya bi ƙira'a ne bai bi sigar amma a cikin ruwaya sai ka ji an ce wannan ayar ta sauka akan kaza ne sai in ka duba sai ka ga a cikin alkur'anin ma an cusa ta a cikin ayar ba ayan ba za a ce mata ita ce aya ta kaza ba ta shigo cikin magana cikin magana aka gwaba ta amma a ruwaya sai ka ji an ce ta sauka a matsayin aya da ba to da yake na ce za mu tashi wajen sha ɗaya da rabi ne gashi kuma wannan ko rabin rabi ba mu yi ba watakila zan muku zuzu ne kawai sai tashi afa man kana mu'minan kan man kana fasika la yastawu shi ma wannan duk in ka tambaya za su ce maka ainihin wani wani wani ne ana ce mashi walid bin uqba ya ce ma ali kaza kaza sai ali ya ce mashi uskut ya fasik sai aya ta sauko tana cewa afar afa man kana mu'mina kaman kana fasika saboda haka shi wali bin uquba shi aka kira fasika shi uquba din nan shi wali din nan dan uquba shi ne uquba kuma shi ne uquba bin abi mu'ayyid wanda ya je ya kan manzo Allah a badar aka kama shi cikin kamanni kafin a shiga madina manzo Allah ce ba bukatan a shiga da uquba yana cikin manya-manya masu makiya annabi sai ce shi a fille masa waya sai uquba bin abi mu'ayyid da ya ga a fille masa waya sai ce ya muhammad man lissabiya sai manzo Allah ya ce anna wato yaro fa yana da sabiya na yaro na fa ba zai kuma lura da shi alhali ga shi zaka fille ma sai ce wannan ai wata zashi dan wutar sauraka shi ne walid to da yake kawon kawon usman bin affan don haka ya naɗa shi gwamnan kuba shi ne ya sha giya tunan ya zo ya ma mutane ya sarrafa su ba ya raka suka ce ai hudu kai ce ko a ƙara muku ya kuma kwarma amai a mahirabi ainihin aka zo aka gaya ma halifa cewa ga sarkinsu ya sha giya wanda suka kawo bayanin ya sha giya ne sa aka yi musu kula wanda ya su ce kawo halifa ya yi ga amirin mini ya ji labari ya ce ka tozarta shari'a allah ka batar da shaida daga yanzu ba wanda zai kawo shaidan wani abu saboda ka ka da ki wanda ya kawo shaida ya ce me zai ce a kira su a kira shi wanda suka sanya shagiyar su zo su shaida aka kira shi ba masu wanda suka kawo labarin ba daban-daban da wanda suke masallacin suka tabbatar ya zo a yana tambaye musu raka uku kuma ya kwarma a mai to sannan sai aka ce to hukuncin wanda ya sha giya bulala ne tamanin to sai aka ba wani aka ce bulale shi da ya fara ya daga hannu sai hannun shi ya fara fikyarkyata saboda ainihin ba zai yi a bugi kawon halima ba sai a ne kaɗi wuraren ya bola da shi tamanin cu to shi ne fasik su ne gwamnoni lokacin kuma da hadisin manzo Allah da baban shi ce man lissabi ya ce anna tun ana mun san ɗan wutar to wannan in mutum ya tambayi dangin mu waye mu'min shine Ali bin Abi waye fasik Walid bin Uku bin Abi Mu'ayyid la'anatullahi alayhi to sannan kuma ayan qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba shi ma an koda ma ba a tambaye ka ba aka ce suwa ne makaraban annabi za ka ce suwa na gawa ne ballar zama an tambayi manzo Allah suwa ne ne kurba ɗinka ya rasu rasulallah mawadda ta fi kurba ban tambayi kula da aka isa da saƙon nan ba illa ku so na a dangina aka ce waye dangin ka ya ce ali da fatima ta san da wasu wani bararabar kawai ya zo ce kai ne kake cewa Allah ya fi ko ya ce da me ya aiko ya ce ka imani da allah kuma ka imani manzan sai ce wannan na yi sai mai kuma ya ce sai sarar biyar ya ce akwai ƙari ban da bai ce sai da in za ka yi nafil ya ce to ba zan yi nafilan sai mai kuma ya ce sai azumi na watan ramadana ya ce da wani wa'azi ce sai da in za ka yi nafila ya ce ba zan yi sai mai kuma ana nana sai ce sai illar mawata da ya ce ƙurba ya au ƙurba ka kasan ba ƙauye ya ce bar ƙurba ya ce to na yadda aka ce da ya juya ba za ce wanda ke son ya ga ɗan aljar ne dube shi duk da dai ƙauyancin da ya buga amma da ya ce shi faralin kawai zai yi ba wani ƙarin nafi amma zai sau mawadata firkuru ko da ka je lahira ba kai tanajin komi ba sai son alibaita ya ishe ka to mutum ya koma abin su wane ne zur urba din nan hatta ma banda wannan ayan urba da yawa da yawa duk ya zo da ma'anar karatu rasul hadda alzini yasuluna ma amara Allah bi an yusala an ce araban annabi ne don lalle ko lazim hayya zalimar kiyama ana sadar da araban annabi don ka- da tun da hujjan annabi wa aula bil mu'minina min- min anfusihim qaraban shi kuma sun fi qaraban ka to was- eh, wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun shi ma tambayi masu abin nan suka ce a cikin garuwa shahadat tanzil da ma- da tawasil tawas- shahadat tanzil da manaqibul magazili sun ce as-sabiq bil islam ko ali bin abi Abi talib alaihi salam يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجاكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم wannan ma ayan ainihin ita ta keɓanta da ali ne hasatan kawai da bayan da ya ba da shi ya kaddamar da eh, sadaka kafin ya gana da annabi daga nan sai ayar ta daina aiki an gaba ba ce kuma yanzu sunna ce duk lokacin da zaka zaka yi gana da annabi sai ka ba da sadaka ba sai zama ya yi ya yi ihtisasi da ali duk masu fassara da duk sanin su fa inna allaha maulahu wa fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minun wa wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika dhikr kace wannan wannan irin wannan salihul mu'minin in ga duba tafsirin wasu amma sai su sai su ce maka wani ne to amma in ka je kana bin diddigin da da ruwayoyinsu sai ka ga ta sauka dangane da ali ne sai kuma ka ga shi wanda suka ce dangane da wani ne hadisin bai da asali sai ka ga bai da asali suna da irin wannan da yawa in aka zo aka ana daddalewa sai ka ga a wurinsu bai inganta ba amma shi suka dunga fara amma wanda inganta sun san salihul mu'minin ya sauka dangane da ali ne shi kuma ainihin ruwayoyi daban-daban na na ahlus sunna dubi shawai da tanzil fara'id sintai manaqib na magazini duk an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya rike hannun Ali ya daga ya ce ayyuhan nas hadha salihul mu'mini to me kuma ya rage in manzo Allah zai daga hannun wani ce shine salihul mu'mini na kuma zaka samu mana ruwa ka ce wani ne salihul mu'mini ka kawo mana inda ya daga hannun wannan ya ce shi wata iya ha uzurin wa'iya wanda a shi masu karoto manzo Allah ya ce haka ne uzun ali ita ta ce uzurin wa'iya kuma ko mai cewa ina fata ya zama an uzun ɗinka ne uzurin wa'iya sai kuma ya ce uzun ɗinka ne uzurin wa'iya sai wanda suna da ruwayoyi daban يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا قمطرا فوقهم الله شر ذلك اليوم ولا- ولقاهم نذرهم ثم سوره الانسان اما غبا ايما don don ana ce sirrul insar gaba daya ta sauka dangane da alibin abi talib amma wa ke shakku dangane da qadiyan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira duk tambaye duk sharhohinsu na'am akwai wani wani wani zaka ga sun kawo wani ruwaya duk ganin ba- ban ban dariya zai baka oho wai manzo Allah ya miki da shi da sabansa suka je ziyartar eh, Hassan da Hussein alhali ba su da lafiya to sai ya ga suna numfashi sama-sama ciwo ya musu tsanani wai sai umaru ya ce ma'ali da za ka yi nazar cewa za ka yi azumi na kwana uku da allah sai ya warkar da su sai ali ya ce ajal ya umaru wai sai ya yi wannan azumi wai umaru ne ya ce to ni mu dai ba mu san akwai annabi umaru ba to shi ke nan manzo ana ne sallallahu alaihi wa alihi yace ma yace ma ali da zaka yi az- nazar din zaka yi azumin kwana uku in Allah ya warkar da sai ce aja ya rasulullah sai sai da fatima ita ce ita ma za ta yi. sai ku yangan su fudda ita ma sai ta yi suka yi azumin farko ranar farko za su yi bada baki kamar yadda jeri ya zo miskinan waya teman wasira miskini ya zo suka tattara sufura din suka bashi suka sha ruwa suka yi azumi kashe gari rana ta biyu za su ci abinci yatim ya zo suka tattara sufura suka bashi suka sha ruwa rana ta uku asir ya zo suka tattara suka bashi saboda ka yunwa ba ba ya kai ya kai inda ya kai aka ce a cikon na uku duk sun rauni ba kaɗan ba Allah ta'ala ya saukar musu da ma'ida daga sama suka ci يا علي صل على محمد har ma ainihin aka ce محمد suka daɗe suna cin ma'ida ɗin kullum kawai lafiya lau abincin aljanna suke ci a gidan Has- hassan yana ɗan ƙaramin yaro sai ya ɗauko hubs daga ciki sai ya fito waje sai wata bayahuda ta- bayo- bahu- bayahudiya ta gani ta ce kai ɗan gidan ali ina kuka sami hubs san mini sai zai miƙa mata sai mala'ika ya sauko fiziki saboda duk wanda ya ci abincin aljanna ɗan aljanna ne to daga nan sai aka ɗauki abincin gaba ɗaya kada wata rana ko hassan ko husaini wani ya je ba wani to wannan ma tambaye su duk za su gaya maka haka suratul insan gaba ɗaya ma innal ladina amanu wa amilus salihati ula- ulaika hum khairul bariya ta shi ma wannan ruwayoyi daban-daban daban na ahlus sunna an tambayi annabi wa so wane ne khairul bariya yace aliyun wa shi'atu ali da magoya bayan sa an samu ciki su ne khairul bariya wannan duba ruwayoyi daban-daban daban-daban durrul mansur kifayatul dalib ruhul ma'ani aka yi ce duk a wannan littattafai an ce idan a sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi, in ali ya gabato cewa suke ha- ja'a khairul bariya ja'a khairul bariya dubi kuma ainihin arjahul matalib tarihul imam tazkiratul hafiz kanzul ummar musnadin ahmad ga sunan ga su duk sun ka kawo wannan. ja'a khairul bariya ranar sha bakwai daren sha bakwai daren da safiyarsa aka yi karon badar yau matakar jama'an yau matakar aka ce ana cikin wannan duga- duhun dare gashi kuma anan an- an- ana jin motsin ƙwarai shawa na isowa so daga don a cikin daren kamar suka iso to kuma gashi da safe za a kwama ga z- daren na da duhu sosai sannan kuma akwai lokacin sanyi ne matsalanci ga iska tana bugawa sun sanya saboda haka sun wuni ba su sha ruwa ba dare ya kishi ya kama su sai manzo Allah ya ce wa zai shayar da mu ruwa akali akwai rija a cikin daji to kuma kamar yadda al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna darajar Ali sai ya ce ma wani ko ban fita sunansa ba kun san shi sai ya ce wani na daya je- je ka samu race a cikin wannan duhu da wannan sanyi da wannan eh, iska eh, ba zan- ba zan yi sai manzo Allah ya ce wani na biyu ya ce gara a fille man waya da inje in ɗebo ruwa to shi kenan dai sai manzo Allah ce ba wanda zai sa taimaka ya kawo mana ruwa mana fama da wannan kisu sai Allah ya ce ni zan ɗebo ya rasu ya ɗauki salka ya fita a cikin duhu suna jin ga ma ana jin ƙarar su koraye suna jin "Abu ya je mutu ko ya fita ya je ya- ya- zai- ya je rijiyan ya zama ga duhu ga shi kuma ga rijiyan kuma ba koka sai ya shiga rijiyan
يا علي صل على محمد وآل محمد
ya ɗebo ruwan ya fito ya kamo hanya da ya kamo hanya wata iska karfa ta buga ta nemi ta kada shi sai da ya zauna Bibbi- zuwa can ya sa ya miƙe bayan da ta wuce ya sake ya fa zuwa can sai ga wata iska kuma ta sake tasowa Bibbi- sai da ta nemi ta kada shi sai ya zauna sai da ta wuce ya sake ɗagowa iska ta uku ita ya je ta ba ta zo ya sai da ya zauna sai wuce sannan ya iso ya kawo ruwa kuma su wani da wani masu ma suka sha to shi kenan sai manzo Allah ce ya wanda ya ce ai ka ka je da ce wallahi iska a karfa kamar za ta kada ni sai da na zauna asu sai manzo Allah ce ka san mece ce wannan iska ya ce a ce farko jibrilu ne tare da mala'iku dubu na biyu mika'ilu ne tare da mala'iku dubu na uku asrafilu ne tare da mala'iku dubu duk sun zo ne su ta yi kama na kama na a yakin gobe har wani mai waƙe yake cewa wannan wannan a dare ɗaya a- amirul mu'minin